أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna uku ga watan biyar hijira shida, wanda ya yi daidai da ranar biyar ga watan sha ɗaya miladiya hudu. alkhairin da yake cikin wannan ranaku muna roƙon allah ya datar da mushi abinda yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon allah ya kare mu muna ƙara godiya ga allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na shigo da tafsirin alkurani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu ihya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fondude daidai kasuwar wankane birnin niyami a jamhuriyar niger muna tafsiri a cikin suratu shura tun daga farkon surar allah ya ba mu iko mun zo aya na tara ya za mu tashi aya na goma zuwa abin da Allah maɗaukin sarki ya so. Allah maɗaukin sarki ya ba mu ikon faɗin daidai abin da yake kuskure ne Allah ya kare. In jama'a ba su manta ba jiya mun karanta faɗin Allah maɗaukin sarki kafirai cewa sun ɗauki wani Allah a matsayin abin bauta. Allah madaukin sarki shine cancanta ya zama majibancin al'amura na mutane baki ɗaya saboda shine wanda yake raya matattu kuma shi yake da iko akan komai kuma Allah subhanahu wataala ya shirye da mu ɗan adam cewa wa makhtalaftum fihi min shay'in dukkan abin da ku samu sabani akan sa ko mutane fa hukmuhu ila Allah to kuma da hukuncinsa zuwa ga Allah ma'ana Allah subhanahu wata'ala ya yi bayani shi a cikin alkurani mai girma kuma zalikumullahu rabbi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan fa shine Allah ubangiji na alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib gare shi na dogara kuma a gare shi ne makoma na yake shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya bayyana mana a wa'annan ayoyi da za su zo wanda suke tabbatar da cewa Allah shi ne da ya cancanta a dogara da shi kuma shi ya cancanta a koma ya zuwa gare shi saboda shi yake da siffar da ta cancanci haka Allah yake cewa fatirus samawati wal ard shi Allah subhanahu wataala shine mahaliccin sammai da kasai fatir ay mubtadi muhtari shi ne wanda ya kirkiro halittun samai daga sai ba tare da ya kalla wani yayi ba mun fahimci hausa kenan lafazin fadil shi ne ibtida shi farawa kamar yadda ibn abbas yake cewa ma araftu ma na hadhihi kalma at-tasmiyatu arabiyyan yaqulu ana fadartuha tini ma ban san ma'anar fadara ba sai da wani balarabin kawai ya zo suna fira kuna ja'in ja game da rijiya yana cewa ni ne na fara yinta ana faɗartu ha ai ana lada tara'atu ha ni na fara yinta shi yana faɗiru samawati wal ard shi ya fara halittan sammai da kasai ba tare da ya ga wani yayi ba ja'ala lakum min anfusikum azwajan Allah madaukin sarki ya sanya muku daga kawunanku a zuwajen mataye ya yi mataye daga gare ku annabi adam an ce bangare jikinsa aka yi hawa shi yana da mata mu ma ya adam da baki daya allah ya sanya mana mataye a tare da mu wa min al-an'ami azwaja su ma dabbobi Allah madaukin sarki ya sanya musu mataye kun gane ku raƙumi da matarsa saniya da mijinta tinkiya da mijinta akuya ma da mijinta me hikimar wannan dan mu yawa dan mu yawaita in aka ce duniya duka maza ne kaga kuma abin bai kare bai babu karuwa da yawa in kuma aka ce duk mata ne ana nan da gidan jiya amma yan ka hada mata da miji sai kaga ana samun karuwa wannan hikima ce ta Allah Allah ce mu muka yi wannan shi wanda ya wannan ya cancanta duk da gare shi Allah mu dokin sarki ya samu dace yadra'ukum fihi Allah subhanahu wata'ala yake cewa yadrakukum fihi ay yakhluqukum fi ma ja'ala lakum min azwajikum bitazawuj yana halitta ayayanku a cikin auren da za ku yi da matayen sanidiyar mace da miji sun haɗu sai a samu ƙari na ɗako na diya inan yadrakukum bi ma la yakhluqukum fihi ay fi zaujat kenan ko sanadiyar saduwa da kuka da mataye sai Allah ya ba ku yayaye suna hitowa ya yi tambaya yake cewa yanzu wannan aya tana raddi akan masu zance akan auren jinsi namiji ya aure namiji mace ta aure mace kun gane ai na ganin a karatu suka mummuni wannan bayani tambayar ka tana da muhimmanci kwarai wannan ayar tana yin raddi karara da wautar da masu ci a yi auren jinsi kawai tambaya kawai in namiji ya aure namiji bayan shekara goma ɗana ba za a samu eh idan mace ta aure mace shekara ashirin ɗana za a samu wallahi in dai aka je ma kafirci kafirci hauka ne wallahi duk hankali ma sai ka ga wani abu ko ma haukaci ma bayan shi inda inda babarka da ta tashi ba babanka da ta aura ba kai ana yi waka amma
Mm.
فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرات ثم يغلبون su muna shirye da su su tara duk dukiyar da za su tara su ciyar da dukiyar duka nan afirka amma za ta zame musu asara kuma sannan na za mu kara aure mu muna nan ma cikin shirin mu kara aure muke a mana ayyauka ne mana hauka ne ai mu afirka mu gode wa Allah Allah ya muna arziki abu biyu babu wanda aka hada masu sai afirka duniya da addini babu inda suke zube sai afirka shekaru da suka gabata ai yanzu muka sauka da kan majalisi cewa a USA Eldorado in ba manta ba an taba wani mu'tamar an taba zama cewa kafin Demil ta yi duk yadda za a yi zama babu musulmi a Afirka sun ware kudi dala miliyan 500 duk yadda za a yi a kashe kudin nan kafin su kare ya zama dai babu musulmi a Afirka kafin Demil ta yi sun kuma zuba dukiyan amma kuma demin da ta yi kama ana gasan shiga musulunci ne mu wannan na ba mu tsoro ne birki mai ɗabi'a ta karnai wawa mara azanci da bai san Allah ba washi zai ce sai ya yi ƙoƙari muke da alƙur'ani ya cusa mana ɗabi'a na dabbobi ya ci nasara Allah bai bane domin muna gwance ne Allah ba ba america ba duk duniya za ta kai akan afirka cewa a rinka yin auren jinsi ni nike nan zaune ina gaya muku su kashe dukiyar su kare sai sun zama tsinannu marasa albarka bukatar su ba za ta biya ba insha ta komai ba mu tsoro mu dai yi ta karatu mu fahimci alkur'ani inda babu aure shanayen da muke ci da ba su kare ba awakan da muke ci da ba su kare ba jama'a cin karo da hikimar Allah wauta ne hauka ne a kashe wancan yau a kashe wancan yau inda babu aure da tana yi kai ku ku gane ma wani abu ku bari in ga muku hasada ce da suke mu Afirka saboda sun ga muke aure muke da yawa muke da daya ka ga mutum da daya kuma da 20 yanzu bakin ciki sai ya za a yi a hana musu aure don ka su ka duka ba wai ba su gane ba ne ba auren ne an gaba so a'a mu ake so inda an kawo muna boko haramu an ga muna ta karuwa ko an kawo muna sida an ga muna ta karuwa an kawo muna coronavirus an ga muna ta karuwa an kawo kaza an ga muna ta karuwa har poison an yi saka muna abinci kuma sai mu ce zai muna vitamin wannan abu da yake hankali bai dauka inda abinci za a yi kwazo ne din su a kawo shi afirka a ci a koma yayi ana ganin yaya za a yi sai a ga mun yi gona muna noma to wannan bai yi tasiri akan mu ba sai abin da hankali na gane shi a ce wai za a yi kokari a yada auren jinsi a afirka ya je ina ana gidan kowa bai zuwa duk ku kwantar da hankalinku duk shegen da ya aure shege dan uwarsa ko suka shekara biyar babu mai kawo ma wani ruwa cikin daki da wannan mutu ta mutu ka abu ya tara muna hankali zai su shirya mu muna nan da yaushe ne za a yi zaɓe ne mashi ne ko don ko Allah ya so Allah zai bar mu mu di mashi fa adadi don mu nuna ma duniya mu Afirka muna nan shirye kowa ya tsare inda yake babu inda za su je Allah ya kare mu kun gani hikima ne da Allah shine ya hada aure tsakanin jinsi daban-daban mace da namiji mace da namiji dan ya samar da zuriya tsakanin ya khaluqukum fihi cikin jinsin ku zai halicce ku ku samu ku yadu ku zama masu yawa Allah madaukin sarki ya samu dace saboda haka Allah ya ce laysa kamithlihi shay'un babu wani abu da yayi kama da Allah subhanahu wataala kun fahimci hausa wa huwa sami'ul basir Allah mai ji ne kuma mai gani ne wannan fa abu biyu da Allah ya game anan halittu na mutane da yawa sun bace sun tabi akan wannan shine at-ta'dili wa tamthil laysa kamithlihi shay ba abun da ya kama da Allah nan Allah yana lalata aqidar mumattila wanda ke sifanta Allah masu kamanta Allah da wani abu Allah ce babu abin da kuma shi in ko akwai shi sama da ƙasa ka kawo ta wani ƙasa wadda ba ta Allah ba babanka da babanka da Allah ya yi su to ka ce ma wani da ya kama da Allah shi ma wasu waye wanda ba su akwai yana yiwa kenan laysa kamithlihi shay abinda duk ya tabbatar wa kansa da shi ka yadda haka ne yaya yake ba ruwanka sannan wa huwa samiul basir shi kuma mai ji ne kuma mai gani ne wannan aqidar mu'attila ne Allah yake lalata akwai wanda ke ganin ba a cewa Allah yana ji yana gani sai Allah ya ce a'a shi yana ji kuma yana gani ji wanda ya dace da shi gani wanda ya dace da shi dan haka ka ce Allah baya shi baya gani bata ne sannan ka siffanta yadda jin Allah yake kuma yadda gani Allah yake shi ma bata ne yaya addare shine na yadda Allah yana ji yana gani jin da ya dace da shi ganin da ya dace da shi na tsaya bakin nan shine a gida hana shi Allah wadokin sarki kyau ne jagora Allah subhanahu wataala ya ci gaba da bamu labari yake cewa lahu maqalidus samawati wal ard maqalid ai mafatih Allah shi yake da makullayyan arziki a cikin sammai da kasai arziki a hannu Allah yake jama'a sammai da kasai duka taskokin arzikinsu yana hannu Allah ne ya basu rizqa liman yasha yakan shimfiɗa arziki da yawa ga wanda yake so a cikin bayansa wa yaqdir yana kuntatawa ya kame arziki ga wanda yake so innahu bi kulli shay'in alim domin shi masani ne akan komai Allah ka samu dace kaga wani kamar shi yake ba kansa tsari ne na Allah akwai hikima ta Allah nan baka sani wani kamar kamar yayi ma Allah wani da fi a zahiri misali wani zai ce shi kuma Allah bai san shi ne a'a hikima ce ta Allah ya buga ya buga abin ya tsaya babu wallahi duk sai da kaga ka buga ka buga ka buga ka buga babu a wannan lokacin babu shi ta dace da kai amma da yawa sai mu kasu yi bakinmu kullum gari ya yi tauri gari ya yi tauri kai jama'a akwai hikima ta Allah bawa ya zauna babu shara bawa ka ɗauka alheri ne gare shi kira taskar arziki gurin Allah ne yake da Allah in Allah ya ba kowa abin da yake so a duniya me rage cikin arzikin Allah لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم قاموا في سعيد واحد فيسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أرسل في البحر ana ce kai mu fa arziki wurin mu da na farko da na ƙarshe mutane da aljannu kowa ya zo ya ce mu ga bukatunsa mu biya masa Allah ce arzikin mu bai ragewa sai dai kamar yadda allura take rage wani abu ya sa cikin teku amma akwai arzikin sai ka ga mumini mai diba gabu sai ya sallah yana fama da na kayan miya yana fama da na hayar ɗaki an ce ma abin zaɓi ba abin zaɓi ne shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa qala Allah Allah yake cewa min ibadi man la yaslu lahu illa al-faqa cikin bayina akwai wanda ba abin da ya dace da shi sai talauci ana ce saboda ina son sai bar shi talaka saboda talauci ya dace da shi wa minhum man la yaslu lahu illa al-ghina akwai daga cikin bayina wa'inda ba abin da ya dace da su sai dai wadata sai dai wadata walau afqartuhu la afs la afsattu alayhi dinu Allah ya ce inda zan mai da shi talaka da rana ta masa addini wala akwai wanda in Allah ya mai da shi talaka musulunci masu ji ta to shi Allah dan yana son sai shi masa wadata dan da ya samu ya samu amma akwai kuma wanda ba abin da yake dacewa da shi min ibadi man la yasluhu lahu illa al-maut daga cikin bayina akwai wanda ba abin da yake dacewa da shi sai rashin lafiya shi yasa an yi ta wannan farmasi yana wannan iya ta wannan likita yana wannan iya duk clinic din da ragawa da bai sani Allah ba ya baka lafiya ba kun fa kuri da Allah gare shi kenan akwai hikima Allah yake cewa akwai daga cikin bayina man la yasulu lahu illa siha akwai wanda lafiya kawai ta dace da shi wani shi tun da yake ko kwana da ba ta sha wani bai taba zuwa gidan likita ya kwanta ya mai magani Allah ya san ta dace da shi ashe kenan jama'a duk inda kaga Allah ya aje bawa to shi tsaya nan Allah maɗaukakin sarki shi ne ya san abin da yake dacewa da shi Allah ya samu dace akwai wanda idan ya samu dukiya da gawa ma zai yi zai zo yana girman kai ko ba haka bane misali ce inna linsana la yatara qarra hustagna cikin mutane akwai wanda yake da gawa saboda ya ga ya samu wadata Allah subhanahu wataala ka ajiye mu akan abin da ya dace da mu dan haka Allah subhanahu wata'ala a wannan aya yake cewa lahu maqalidus samawati wal ard taskokin arziki na sammai da na kasai hannu Allah ne shi yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir kowa haka wani ya yalwanta arziki da yawa ga wanda yake so wani kuma a ta masa ya ga yana nan yana ta fama kullun sai dai aswaki a baki kullun sai aswaki babu ko ni Allah ya san da kai Allah bai manta da kai wallahi kowane hali mumin yake Allah ya sani Allah yake cewa wa yaqdir wani kuma kunta ta masa innahu bi kulli shay'in alim kun ga abin kenan shi Allah masani ne akan komai mana shi yasa abin da ya dace da kowa sai Allah ya ci gaba da bamu labari ya ce shar'a lakum min ad-dini Allah ya shar'anta muku daga addini ma ashabihi nuhan irin addinin da aka yi ma annabi nuhu wahayi da shi wallazi auhayna ilayka da irin addinin da muka yi ma wahayin shi zuwa gare ka kuma wasaina bihi ibrahim da abinda muka yi ma annabi ibrahim wasici da shi wa musa da kuma annabi musa wa isa da annabi isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fi ku tsayar da addinin musulunci guda ɗaya kadar korar raba cikin addinin musulunci an bari hausa ka kura alil mushriki na ma ta da'uhum ilai abinda kuke kiran mushrike izuwa gare shi na tauhidi ya girmama a gare su Allahu yashtabi ilai man yasha Allah madaukakin sarki shi yake zabar wanda yake so daga cikin addini daga cikin bayan sai ya waffaqar da shi karbi addini wa yahdi ilaihi man yunib kuma Allah madaukakin sarki shi yake shiryar da mutum zuwa ga addini wanda yake komawa zuwa gare shi tuba kun ga wannan ayar ta ambata mana ulul azmi min ar-rusul manya manya daga cikin manzanni manzo sallallahu alaihi wasallama sannan annabi nuhu ko biyu kenan annabi ibrahim uku annabi musa hudu annabi isa biyar wannan ulul azmi min ar-rusul manya kenan daga cikin manzanni nan abinda ayar take nuna mana kenan annabawa dukkansu tushen addini guda ɗaya ne dukkansu tushen addini guda ɗaya ne ba za a ce inna nahnu ma'ashar al'ambiya auladu allatin auladu allatin abuna wahid wa umuna shatta mu annabawa Allah duk ɗan uba ɗaya ne ubanmu guda uwayenmu mata uwa da nashi kun gane hikimar ubanmu guda uwayenmu mata uwa da nashi wanda yana nuna cewa daga cikin albarka mutum guda ɗan lasin ya mai albarka sai ga komi ya koma gare shi in ka duba duka annabawa suna ƙariya ne ɓangare guda an ka ɗauko manzo sallallahu alaihi wasallama ya tafi zuwa ga Isma'il in ka ɗauka sunan ga annabi Musa har zuwa ga su annabi Yaqub su annabi Isa ya kare zuwa ga annabi Ibrahim ko ba haka bane da abin da ya gaba annabawa a addini duk guda ne amma ba guda ne ba kowa da tashi Allah madaukin sarki ka sa mu zan uba guda da kuma ɗiyan mata da yawa eh kwari wasa Allah ya ba arziki ka zama baban mutane da yawa da suka hito a ɗiyan mata da yawa mata guda Allah wanda yake da mata guda ga yasa mai kara aure wanda bai da hali ya abu ya zama da mata shi guda kaka ce mana ya saka ya Allah shi hore maka Allah ka saba dace wani wani malami ya je America shine sai aka zo ana mai tambaya irin ta gatse me yasa ko addinin ku bai yadda mace ta aure mata da yawa ta aure maza da yawa amma shi namiji ana barin ya aure mata da yawa shi sai mana ya ce ya tambaye shi ya ce ku kuma me yasa ya je likita kullum an ka auna macen da take bin maza da yawa ita take da matsala kuma mazan daga binta kowa bai da lahiya amma macen da take miji guda ne ko kuma matan da suke namiji guda yake zo musu kullum aka yi auna za ga suna lahiya kanau shi ma yana lahiya kuma me yasa haka sai suke a saboda mace baya dacewa da ita kowane lokaci sai dai ta tsaya a ruwan namiji guda daya in ko ta canza ta yi ta fama da rashin lafiya ne kuma duk namiji da ya tinkalo ta ya kamu da rashin lafiya kenan amma shi namiji yana iya rayuwa da mace ko nawa ne in dai sun takaito a kan sani to shi zai zama lafiya su ma za su zama lafiya an gane misali turawa sun san da wannan ba amma saboda iskanci da lalacewa da hasada hasada suke mana saboda muna kan addini bari su kauda mu daga kan da dun mu taro mu lalace Allah ya kare mu to Allah subhanahu wataala yake ba mu labari a wannan aya Allah ya muna wahayi ya yi ma annabi abin nan sai da shari'o'i sun bambanta an fahimci Hausa shari'o'i sun bambanta amma duka abubuwa guda ɗaya ne shi sa Allah madaukin sarki ya ga muna a wannan kabura alal mushrikina ma tad'uhum ilayhi abin nan da kuke kiran su wannan abun yayi musu nauyi sun ki su karbi gaskiya saboda mi Allahu ya yashtabi ilaihi man yasha Allah yake zaba ya waffaqar da wanda yake so ya karbi addini wa yahdi ilaihi man yunibe kuma ya shiryar da wanda yake komawa ga Allah zuwa ga addini an fahimci Hausa da wannan ne za mu kula game da maganganun da wasu suke yi cewa ai nima inda Allah ya so da ya shirye da ni ka so ne sai shi da shi sai ce ai Allah ne ya bai shirye da ni ko haka bane kamar yadda mushrike suke cewa sai qulul ladina ashraku law sha Allah ma ashrakna wala abauna wala harramna min shay mushrike sai mu ma ai shirka da muke Allah na ya so ko haka bane inda Allah bai so ba muna yi ka san wani sai shi a wai sai ai Allah na ya so inda Allah bai so ba yana yi akwai abin da ake yi ba da son Allah ba an gane wannan da wannan shubha yadda za a kawar da ita shi ne man akbala alallahi fa yahdihi Allahu ila alkhairi duk mutumin da ya tinkari Allah Allah zai wafakar da shi zuwa ga daidai amma wanda ya fandare sai kuma Allah ya fandare da shi da haka kenan in kana lahi aka ce kana lahi sai ka ce ai Allah na yasa ne da sai a ce to Allah ya sa kai ne eh yanzu Allah ya ce ai kaza ai kaza ai kaza yake gani to in ka kwatanta yin abin da Allah ya ce sai kuma Allah ya wafakar da shi ka dace aka abin da Allah yake so da ga mutum ya zo kafa hujja akan abubuwan da ba hujja bane Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa wa ma tafarraqu su dai kafirai da mushrikai ba su rarraba ba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu sai bayan ilimi ya zo musu baghyan bainahum saboda zalunci a tsakanin su Allah ka samu dace su larabawa kafin zuwa manzon Allah suna ce ma yahudawa ai an ce wani annabi zai zo na ƙarshe in ya zo za mu yi imani da shi da tsarin mun yi imani da shi za mu halaka da shi mu yake su ma yahudawa abin suke ce annabin ƙarshe in ya zo za su bi shi to lokacin da annabin ƙarshe ya bayyana yahudawa suka ga ba cikinsu ba ne sai hasala ta kama su su ma larabawa sai suka ga ai sun aza wani na za'a to inda ba wani na ba kowa ma ya rasa sun ga hasada Allah ya raba mu da hasada sai sai Allah ya ce wa ma tafarraqu busurraba wa illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu sai bayan ilimi ya zama musu abin da suke da sani akan shi baghyan bainahum saboda zalunci a tsakaninsu da kuma girman kai walaula kalimatun sabaqat min rabbika Allah ce ba dan kalmar da ta gabata ga gurin ubangijin ka ba mana ba dan ilimin Allah subhanahu wataala ba da ya kaddara jinkirin kafirai ila ajalin musamma zuwa wani lokaci abin ambato wanda Allah madaukakin sarki ya iyakance musu laqudiya bainahum Allah ce da an yi hukunci a tsakaninsu da an zartar musu da hukunci amma inda an zartar da sai lokaci ya bar a bar su inji Allah wa innal ladina urithul kitaba min ba'dihim Allah ya ce lalle wa innan da aka gadar da su da littafi innal ladina urithut tawrata kenan wanda aka ba su gadon at-taura sune yahudawa da kuma wanda aka ba su gadon injila sune nasara bayan waɗanda suka gabace su sun wuce shine wa innal ladina urithul kitaba min ba'dihim wa'innan da aka ba su littafi bayan wa'incan kafiran da suka gabata sun wuce lafi shakkin min umribe suna suna cikin kwankwanto min game da shi munzon Allah sallallahu alaihi wasallam muribe suna karetawa mana ai mukaddibuna suna karetawa game da gaskiyar munzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sun san abin da yake kira da shi gaskiya ne shi sai Allah ya ce da munzon sa falidalika fada haka ne ko saboda haka game da wannan addini ai fali hada addini fada ka tsaya kai ta kira ka tsayu فلذلك فدع أي فلهذا الدين المستقيم ودو معنى كي كرا متاني زواغ الدين نندك كي كنس واستقم كما أمرت كتايا ديدي أكا الدين كما يد أكا أمرتك wannan da manzo ake amma wannan ayar ta shafi dukkan musulmi kai akan addini tsaya ka dage ka kira mutane zuwa ga addini abin da suke faɗa ya rage nasu kada ka zo kana aibanta mutum kana zagin mutum kana cin mutuncin mutum wannan ba aikin mai da'awa ba ne aikin mai da'awa shi bayyana wa mutane gaskiya fa mun sha fa limin mun sha fa wanda yake so ya karba wanda yake so ya kafirci ya rage nashi kai da ka faɗa kai ba wa kulka ce amantu bima anzalallahu min kitab na yi imani da abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar daga wannan littafi wanda Allah ya kone da shi ni na imani da shi wa umirtu li ahdila bainakum kuma an umarce ni da na yi hukunci da adalci a tsakaninku me da aba ya zama mai adalci a maganarsa mutum yana bangaren ka ne in za ka yi magana ka yi masa adalci mutum baya bangaren ka ne in za ka yi magana ka yi masa adalci wa umirtu li ahdira bainakum an umarci ne da yi adalci a tsakanin in yi muku hukunci na adalci Allahu rabbuna wa rabbukum Allah madaukakin sarki shine ubangijinmu kuma shine ubangijin ku gabaki daya lana a'maluna sakamakon ayyukanmu na alkhairi yana dawowa ne a gare mu in muna da su sakamakon aikinmu na shari yana dawowa ne a gare mu walakum a'malukum kuma ayyukan da duk kuka aiwatar sakamakon yana dawowa ne zuwa gare ku kun gane ko kina aikin da duk kai yana komawa ne a gare ka la hujjata bainana wa bainakum babu wani hujja tsakaninmu da ku bayan wannan bayani da ya gabata ranar tashi alkiyama babu wanda zai zo shi kafa wata hujja shi ce ai ba a iyar masa da sako ba sako ya riga ya gabata Allah madaukin sarki ya samu dace la hujjata bainana wa bainakum wasu malamai suka ce ai la jidala bainana wa bainakum babu jayayya tsakanin mu da ku ba dai mun gaya muku ba to ku bi in ba ku bi ba an je lahira babu wani wanda zai zo shi ce ai ba a bayyana masa ba Allahu ya ji mafailana Allah subhanahu wata'ala shi zai tattara a tsakaninmu zai tara mu duka gare shi za mu koma a ran tashi alkiyama mana ranar kiyama Allah zai tattara mu wa ilaihi masir kuma a gare shi ne makoma take ranar tashi alkiyama wanda ya yi alheri ya ga alheri wanda ya shari ya ga shari kira in kun kalli wannan aya da Allah ce da manzo wastaqim kama umirta ka tsayo kamar yadda aka umarce ka ibnu qayyim yake cewa addinu kulluhu fi qawli fastaqim kama umirta duka addini yana cikin wannan aya fastaqim kama umirta kan mu manta hadisin nan da wannan bawo Allah ya zo ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kulli fil islam qawlan la as'alu ahadan ba'dak ya ce ya rasu da ka gaya min magana a cikin addini wadda in ka gaya mai ita ha in mutu ban ƙara tambaya wani wanda ba kai ba za da ce kul amintu billah sun mastaƙi ka ce na imani da allah to ka tsaye a kan addini ina ba son mutum shiga addini kana leke-leke ka tsaye a kan suna sak ba munafurci babu ƙarya babu luge-luge kana bin allah sun Allah tabbatar da mu akan wannan shi yasa ko a wurin mutuwa ai wanda suka yi imani sun mastaqamu suka tsaya aka addini ai mutuwa su ba ne da sauran mutane ba ko haka bane ya tanazzalu alaihim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wani guri innal ladina qalu rabbana allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wa lahum yahzanun ba za su yi tsoron mutuwa ba ba za su yi bakin ciki ba ka kenan tsayuwa akan addini shine babban me zai taimaka ma ka tsayo akan addini ka san addini in baka san abu ba ba ka iya kiyaye shi don ka yi kokari mu fahimci addini don mu kiyaye shi daidai gwargwado Allah mu dokin sarki ya samu dace abu na biyu da zan yi mana ishara a kansa wannan ayar da cikin alqur'ani aya guda ce ta yi kama da ita suratul baqara da Allah yake ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ita tana da fawasil guda goma wannan sura in kan lissafa tana da fawasil Allah yake cewa falidhalika fad'a aikin wastaqim kama umirt fasila biyu kenan wala tattabi ahwa'ahum fasila uku wa qul amantu bima anzala Allahu min kitab fasila hudu ko ba haka bane wa umirtu li a'dila bainakum fasila biyar Allahu rabbuna wa rabbukum shida lana a'maluna wa lakum a'malukum bakwai la hujjata bainana wa bainakum nawa kenan takwas Allahu yajma'u bainana wa ilayhi bainana nawa kenan wa ilayhi al-masir goma ko babu wata aya ta Qur'ani take da fawasil guda goma in dai ba ka koyin ma cikin suratul baqara ba ayatul kursi ayan nan tana da bayanai da dama inda kan mu manta asalin wannan tafsiri a takaice muke yi ba fadada muke ba amma za mu fadada wannan aya ko kwana biyu ba mu ga tafsirin ta Allah madaukin sarki ya samu dace Allah yake cewa a aya na gaba والذين يحاد shuna filla wa'innan da suke jayayya haka ne ko game da addinin Allah filla ya fi dinillah wa'inda suke jayayya game da addinin Allah min ba'din mastujiba lahu bayan mutane sun karba kira na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ay min ba'da mastajaban nasu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam bayan mutane sun karba addini sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce hujjatuhum zahida hujjat sulala tacciya ce ay hujjatuhum batila hujjat subata da karhi inda rabbihim a gurin Allah ubangijinsu an fahimci hausa sannan wa alaihim ghadabun suna da kushi a gurin Allah ma'ana Allah zai musu azaba matukar ba su tuba ba wa lahum azabun shadid kuma suna da azaba mai tsanani a gobe kiyama matukar sun mutu akan wannan dabi'a kenan duk wanda suke zuwa suna jayayya game da addini ba su da wani karfi a hujja hujja su dai tsayayya ce bayan Allah subhanahu wataala ya sa mutane sun karbi kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda da shigohin da ake ta kawo wa musulunci walla banza suke tafiya sai ga an zo an yi bayani na awa goma awa ashirin ka zo ka ce inna alhamdulillah da ka bayani na minti biyar duk ya rushe wannan saboda ƙarya ce Allahu alladhi anzala alkitaba bil haqq Allah shine wanda ya saukar da littafi bil haqq da gaske alkitab anan alquran Allah shi ne ya saukar da Alƙur'ani bil haƙƙi da gaskiya wanda babu shakka a ciki. Wal mizana ai Allahu allazi anzala al mizan bi ma'ana anzala al adala Allah shi ne ya saukar da adalci bi yahkuma bainan nas bil insan don Allah ya hukunci ga mutane na adalci kenan maluma nan sai suka yi sabani akan al mizan hal al murad bihi العدل أو آلة الوزن مثلا أنك الميزان ينازع بمعنى العدل ينازع بمعنى آلة التي توزن بها akwai skeli ana ce da shi mizan sannan kuma akwai kalma ta alfisdi adalci to malamai suka yi sabani me ake nufi a nan duka ma'anonin suna shiga yana ɗauka ma'ana na al'adal bi ma'ana al'adalci wanda muka sani kuma na ya ɗauka mizani dai wancan ma'auni na asali wanda muka sani saboda Allah madaukin sahi ce fa qimul wazn bil qisti wala tuhsirul mizan haka ne ko kenan ku tsaida awo da adalci kada ku tauye ma'auni ina Allah ya sa ku yi adalci in za ku yi awon kayayyakin mutane ka ku cutar da su sannan ku yi adalci a cikin al'amuran mutane ka cutar da su duka dai ma'anar tana shiga. Allah labi an zalar kita, Allah shi ne wanda ya saukar da Al'ur'ani, bil haƙƙi da gaskiya wal mizana, kuma Allah shi ne wanda ya saukar da mizan shi ne ma'auni wanda ake awo da shi, kuma ya saukar da adalci. Kenan, malama suka ce, ayar da take cikin Suratul Rahman, da Allah ce, وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان haka ne ko falmuradu bihi alatu allati tuzan biha ana nufin abin awo dai da kuke yi ko mutane kar ku cutar da yan uwan sai ya zama to wannan ayar ita kuma tana bada ma'anar adalci Allah shi ya sabkar da alqur'ani kuma ya sabkar da adalci ma'ana yin hukunci da adalci a tsakanin mutane yan adam wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib menene ya sanar da kai cewa kiyama tana kusa mana ai baka san cewa ba ko kiyama ta yi kusa ba wanda ya san yaushe ne kiyama za ta tsaya an fahimci Hausa wa'annan ilmoma guda biyar babu wanda yake da su sai Allah inna Allah indahu ilmu sa'a وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وإن علم ما الله قد يكون تدشي Allah yake cewa Allah shi ne yake da ilimi na tashi alkiyama ran da za a tashi alkiyama Allah ne ya sani yasa mun zo Allah ya ce mal mas'ulu anha bi'alam min as-sa'il wanda ake tambaya game da tashi alkiyama bai fi wani tambaya su sani ba mana shi ma bai sani sannan na biyu Allah yake shi yake saukar da ruwan sama ya kuma san abin da yake cikin cikin mahaifa na mata kowane iri mutane ko dabbobi sannan babu wata rai da ta san me za ya same ta gobe ko me za ta samu gobe kun ba wanda ya san da zai mutu a ga wannan abubuwa da suna kara mutum imani san cewa Allah shi ne cancin tariki isa Allah ke ce Allahu lalli ina ne muke nan ne muke ko wa ma yurika la alla sa'ata qarib me sanar da kai cewa kiyama tana kusa ma'ana baka san cewa ba ko kiyama ta kusa ba wanda ya sani sai ne Allah Allah subhanahu wataala ya ci gaba da bamu labari yake cewa yastajilu biha alladhina la yu'minuna biha kafirai da basu yi imani da kiyama ba suna gawgawan azo musu da ita qalu rabbana ajjil lana qittana qabla yawm al-hisab ya allah ubangiji mu mu ayi gawgawa ka san mu na azaba azo mu da shi kafin tashi a kiyama ba su san ba su san wannan da yake cin ba والذين آمنوا amma fa wa'inda suke sun yi imani da ranar kiyama mushfiquna minha suna masu jin tsoro makomarsu a wannan rana ay khaifuna minha suna tsoro game da ranar alkiyama yanzu mun yi imani da kiyama duka amma dole kai mai zancen mutuwa sai ya shiga damuwa ba komai ke sa shi damuwa ba bai san sakamakon shi ba bai san me zai tarar ba wallahi wani da ya san me zai tarar haƙiƙa wallahi sai ce dan nan a gaya wa gida shi ya wuce ko ba da wani amma ba mu sani ba to shi yasa Allah ce amma waɗanda suka yi imani mushfiquna minha suna jin tsoron wannan yini na alƙiyama wa ya'lamuna anna al-haqq kuma sun san cewa lalle kiyama gaskiya ce ألا ألا تكسر إن الذين يمارون في الساعة للي وإن نسك مجادلة جاية تمس يمارون أي يجادلون وإن دك جاية جمد تاشي القيامة سنة غنم بغسكية بني ألا مدوكين سركي يكتشوا لفي ضلال بعيد سنة cikin fata mabayyaniya suna cikin bata mabayyaniya mana suna nesa da gaskiya duk wanda kwatamce da abin da ke faruwa duniya bai tabbatar a kan tsaye yadda akwai kiyama wato ya bace bata ma mai nisa babanka ya rasu kanwaka ta rasu dan cikinka ya rasu abokinka ya rasu kowa ya tai bai dawo ba an ce ma ga inda suka tai duk baka yadda ba ka san ko an samu matsala ce salace lafi dalalin ba'id yana cikin bata manisanci ba jin kira Allahu latifun bi ibadihi Allah madaukakin sarki mai tausayi ne ga bayinsa yarzuqu man yasha shi yake arzata wanda yake so wa huwa al-qawiyyul aziz shi Allah madaukakin sarki mai karfi ne ba a rinjayarsa al'aziz kuma mabuwayi ne yana iya yin hukunci a kan wanda yake so. Mun ji wannan aya, da za a tsaya a kan wannan aya, Allah wa latifu bai mani, ta ishe mu tafsirin yau, kuma ta kumshi abubuwan da duk muke bukata. duk wani da yake cewa a duniya yana tausaya ma na biyu ne Allah ne da farko Allah shi yake tausayin bayansa yana daga cikin tausayi da Allah ya yi muna da ya shar'anta mana wannan addini jama'a addini da Allah ya sanya mu yi tausayin Allah ne gare mu so ne da Allah yake mana ba ka gane addini shi ne rayuwa sai in kayi muƙaranar yadda wa'inda ba sa addini suke rayuwa su abinda ake ce ma abin duniya duk sun tara wa'in kuna zaune ka kake tausayin su ba ka da ko sisifa amma sun gama yadda suke rayuwa abin tausayi wani daidai ne na sony bank sai muka haɗu da shi yana labar tamin rayuwa wala kamar in masa kuka shi ya rasa inda zai saka shi ya ce kasan matsala ya ce a kun saki addini ne sai duniya ta mamaye ku da kun shiga matsala mun shiga matsala duk wanda ya saki addini ya rabu da dadin duniya kun ganin da muke zama wallahi duk wanda suke ganin ba su da bukatar su zauna nan ka bincike da suke rayuwa Allah sana cikin matsala kaga yana sai an hawo barin nan ko sisi babu cikin aljihuna in ne zo yana faɗi sai ya kalle ni kana mara mai cin da jin daɗi ba haraka ce kuma labin da ko sisi amma wallahi sai in ji wani daɗi nake ji kuma ban damu ba wata matsala ta zo fa duk abin da zai faru ya rade bai faru fa ba akwai Allah ba bai ba shi ce mu dogara da shi ba to me da tayar da hankali wani wai ban da kuɗi in ta da hankali saboda ni ni da ke da gata ga Allah ya ce mu dogara da shi in ta taso zai tsaya muna kuma wani ban da kuɗi in damu to saboda me zan bai da Allah bai kai mu fa hayyu ɗan aqida gobe ta ba kan tana ba ba mu ce mutum shi dauki aƙida irin tamu ba amma wannan mu muna nan da aƙida gobe ta bakar bai damuna na samu kuɗi yau in kashe in kwara wanda ko shi bai damuna dan me Allah ya mai alƙawarin komi na samu yau na yau ne na gobe wallahi tallahi akwai shi idan dan mu haɗu kace mala ya take kaji na ce ma banda ko zizi banda shi na kuma na ka gani da kuɗi yau kaga yi tsammani akwai alkawari tsakani na da su a'a bukata ta taso ku bani ya gan ku za a yi maganin ku shi kenan in kun saura oho kuma kuna zo ku saura ba ka da alaka da Allah ka samu matsala shi ne kawai misali Allah ya kare mu babu mai tausayin bawa irin ubangiji shine dai abin da nake son yi mana ishara da shi ka yadda Allah ne ke tausayin ka in ba Allah ne ka yarda da shi ba ka samu matsala kuma ka sa abin mataki mataki ne wani yanzu yana da ɗarɗar bari in yi tanajin gobe har yanzu bai kwaɗo ba in ka yi usuli ka kai wani matsayi bala'i gobe da ba kanta don wanda ya ce zai bayar da gobe yana nan akwai shi shi wasa yake yi ko ƙarya yake yi eh ba wasa ba kuma gaskiya ce ko to Allah zai baka yau ya baka gobe mun zo Allah ce walau annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu tayyib wallahi da za ku dogara da Allah hakikanin dogaro da ya arzita ku mai da yake arzita tsuntsaye da rudu khimasan wa taru bidan ko ta rudu bidan ne ko taru haka ne dai za ta waye gari ciki babu komi ta dawo ciki a ciki haka kun tsari su kaga mun bai da rumbu kuma ai kwanaki na muna ishara ba ka taba kamo tsuntsu alaman me tsuntsu ka kamo shi bai da mai a jikin shi ka taba ganin tsuntsu mai rada ka taba ganin tsuntsaye sun wuce kaka ne suka ce wancan yin wa gare su ka taba gani eh kihi yana da kudi ne ka taba kamo kihi kace yin wa gare shi ka dima cikin daji akwai dabbobin da nama kawai suke ci shi ne abinci samun kullum sai sun ci sun sha ruwa na haya gara mu je gaba da karatu ina na muke Allahu latifun bi ibadihi ko kinan Allah madaukin sarki shine yake tausaya ma bayansa yarzuqu man yasha yana arzuta wanda yake so ko dauka ɗan uwa masu girma shi fa arzikin duniya babba shine addini shine bin Allah ba za a ce inna Allah yuqti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu ita wannan duniya Allah yana ba wanda yake so da ma wanda baya so walakin la yuqti ad-din wal iman illa man ahabba sai dai Allah bai bada addini da imani sai ga wanda yake so sai ga wanda yake so za ga mutum ga duniya amma ba ba addini amma in kaga Allah ya baka addini to wallahi Allah madaukin sarki ya so ka ne dan haka sai mu gode wa Allah game da wannan ni'ima da yamma kai ga tambaya jama'a wai ko kun san hikimar Allah yana ba wasu abubuwa da yana so ya baka wani abu ne yanzu kaddara a ce kai kana da kuɗin da ya kai miliyar guda ko da kai mutumin kirki na ko da kai mutum ne mai son addini dala za ka samu damar zafa nan ga eh babu dama salula ma ta ishe ka ya kai me za a kai muku kai kun da min to za a kai sai kaga takira to ku kun biya matsalar ku ana ta da alaji ga wasu nan sun zo kafin ka sallame su su suna nan sun zo ka samu da makaratun qur'ani eh to ku ci wani sirri da zan ba mu wannan sirri wanda suka daga makaranta ne sai Allah ya hana ma miliyan ɗaya a rana dan duniya za a barta sai ya baka dama ka zo majalisi ka karanta Qur'ani shahidi shahibi saboda ya baka babban matsayi a aljanna wani duniya an same ta amma wallahi bai da matsayi a lahira ko ya shiga aljanna yana kasa a shikenan sai Allah ya hana ma wasu abubuwa dan yana son ka dan yana son ya baka babban matsayi a lahira ya baka babban matsayi a aljanna haka wasu abubuwa sai mun rinka kula da su yanzu sai Allah ya yi ka president a ce kai ne president yanzu kai ke mulkin Niger lala da ka zama ladan da ka zama firjinan inda lahira ake duwa wani nan amma mutane duka hankalin kowa ya tashi wani ya haye ya haye ina in ka zama firjinan in aka je lahira ko da kai dan aljanna na kafin ka shiga aljanna ladarin garin ku shi ya yawaci ko ina ɗan da zai da matsala kuna ne shi yasa Allah yakan bayar da addini ne ga wanda yake so sai ga kana ta kokarin addini da ka mutu baka da wata lalura a kanka daga jama'a mu daina rena ni'imar da Allah ya mana kullum mu rinka dubin Allah yana son mu ba bai son mu bane dan ka lada ba ka je baka da ko sisi ka ga cilinka sun yi kura baka da mota hawa ka je an tashi ka gidan haya baka gidan haya ba sai ka ga ai Allah bai yi ma wallahi Allah ya maka inda ya baka addini ku rike wannan magana Allah yana ba da duniya ga wanda yake so ga wanda baya so amma bai ba da addini sai dai ga wanda yake so Allah ka samu dace Allah ce man kana yuridu harthal akhirati duk wanda yake son kaso kaso na lahira nazid lahu fi harthihi za mu ƙara masa a wani kaso na kokarin da yake yi mana za mu ƙara mai a cikin ladarsa mana wanda yake aiki don ya samu lahira Allah za mu ƙara masa ƙarfin gwiwa kuma ya yi aiki kaɗan mu ƙara mai lada don ya samu ya ci mamun fassa an fahimci hausa wa man kana yuridu harsar duniya wanda kuma yake so ya samu kaso na duniya sai Allah madaukakin sarki yake cewa nutihi minha za mu ba shi wani abu daga ciki ba wai abin da kake so duniya ba shi za a baka ba a'a za mu ɗiba dan mu dan tsakura mu baka amma sai ka ce wanda yake son lahira za mu taimaka mai mu ƙara mai da ya samu lahira amma wanda shi lahira ta yake so duniya ta yake so za mu ɗan tsakura mu ba shi ai shi yasa wani guri Allah madaukin sarki yake cewa man kana yuridu al-ajila ta'ajjalna lahu fiha sai Allah ce ma na sha'u wanda shi duniya ta yake so za mu gaugauta mai mu bashi amma abinda muke suna za mu bashi yana ce shi ma liman nuridu ba kowa ba sai ga wanda muka son mamu ba duniyar wani za ka ga ya ki haram ya ci na wani ya ci na wani amma har yanzu bai bai bashi da ake bai shi ba kawai bai da shi ana neman duniya ba wahala bai yanzu nan da mun ka zo ware sallar da Allah ya bamu ba tana da yawa ba wani ya ƙi zakkowa yana can bakin shago har yanzu bai sai da komi ba mun gani babu lada da kuma babu lada ga anan ne an yi asara ana kare mu da asara kenan yawa masu girma lahira ita ce ya kamata mu mai da hankali dan mu samu shi yasa imamu katada ana ƙara masa rama ya ce Allah subhanahu wata'ala yakan baka abin da ka yi niyya don lahira ka same shi lada a lahira amma abin da ka yi niyya ka samu a duniya inda ya baka samu fito shi kinan babu lada an gane misali ko ina kudai in taimaka ma wannan saboda lahira Allah ya biya ni sai baka samu ka taimake shi ba sai Allah ya cika sama wannan niyyar ka tarar da lada a lahira amma ina kokarin in sai da wannan jika goma sha biyar dai in ci riba jika biyar to inda haka ka sai sai shi kenan ta tsaya na ni asara kenan akwai abin da ke da sauƙin nema da lahira babu lahira ita ce ke da menene ita take da sauƙin nema ku ji wani sirri manzon Allah ya ce Allah yake cewa yabna adam tafarrag li ibadati amla sadraka ginan wa asuddu faqraka ya kai dan adam ba da lokaci da ibada ne ni zan cika zuciyarka da wadata kuma in hana maganin kai talaka ne baka da shi baka yadda baka da shi ba kai ganin kake wanga da gare ka kai da kowa ta gane da zai yanzu duk ka ce min talakan yadda wallahi tallahi ban yadda saboda yanzu to me ban da shi akwai abin da Allah bai min ba ni wallahi ban ga abin da Allah bai min ba in ma haka na ganin to ai ban da kaza kai yake ganin wannan ni ba na ganin wannan eh ni wanda Allah ya min yayi in an samu ƙari a ƙara in kuma nan ta tsaya alhamdulillah sannan manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa illa idan ku ba kai haka ba wa illa taf'al malatu yadayka shughlan malatu yadayka shughlan wala asuddu faqarka in ko ka bayar da lokaci saboda addini na saboda ni sai in cika hannayenka da shagalgalo sai ya bude haraka kowane lokaci waya ga hannuna in wanda ya kira da an kashe wanda ya wani ne ke nama inda ga kira aka Allah ya gare mu kuma maza da yace sai da yace wala asuddu faqaraka ban toshe talaucinka kullun ganin kake abu bai ishe ka kullun ganin kake abu bai ishe ka baka riba ka ga wani wani abin da yake da shi ya mallaka in ka samu ɗaya bisa ɗari kai ganin kake bada kuɗin ma ka daina amma shi da ka kawo mai da sai kai haba ku ba ku gane ya gashi ka tun da aka zo kaza na an ka samu wanga kaza ne ko wallahi na wannan nan ba san da yake ciki ba kuma wallahi daga sai yake yi ba abun bai ishe shi ba kana so abu ya ishe ka ka ba Allah lokaci ka ba addini Allah lokaci Allah ka sa mu yi amfani da lokacin mu dan mu yi addinin mu hidima shi yasa manzo Allah ya ce laysa ligina kathratul arab walakin ligina ginan nafs tsara dukiya da yawa ba shine wadata ba wadata shine wadata na zuciya ko haka bane amma fa guje wannan abu ya hana ka nema da kaka ce ka dogara da Allah shi ka ci suwa kuma ka je gida ka zauna a nema a dogara da Allah an gane misali ko in ga tun da zai na shago har zai ya taso mai ina nema ina zan samu dana ina ba zan samu ba in ba sa abin da aka samu a ce alhamdulillah amma kaka koma gari ka ce kai ustazu ne da zaka da a'a kullum muna nasiha ustazu kakka yadda baka da sana'a ba da yawa abin da yasa aka ne na ustazai kenan kai da kayi hadda qur'ani shikenan islamiya baka sana'a kaza kaza dole a wulakanta ka ka zama ustazu dan kasuwa mai neman na kansa abin da ya samu a ce alhamdulillah kun gane nasiha daga nan in mun ka dage dukkan mu mun ka zama masu kudi da Allah bai ba za mu yi ba ko kuna ganin suwa ne da suka samu kaza mu Allah bai ba mu shine wallahi Allah yana iya su nan da lokaci kaza duk mu gari ne mai kudin wannan misali ya ce a zo a yi karatu an gama a yi rahe kowa ko a waje kadari ya je gida ya ce kudi Allah gaba da jagora Allah yake cewa a aya na gaba am lahum shuraka shu mushrikai din mun mun kai karshe ba ko shi yasa Allah yake cewa man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harbihi wanda yake burin shi ya samu kaso na lahira ne za mu kara masa a wannan kokari nasa kuma mu kara masa lada a cikin aikinsa wa man kana yuridu harsal dunya wanda kuma yake son kaso ne na duniya Allah yake cewa nuti minha za mu bashi ne daga cikin duniya wanda muka so kuma da hu fil akhirati min nasib kuma bai da wani kaso a lahira na Allah ya fade su من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة ومن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة هكذا يقول وما له في الآخرة من نصيب هكذا يقول to Allah sa mu dace au kama kamar da yadda dai ayat ta zo min nasu mai gudu rabbana atina fid dunya hasana ko sannan wa minhum mai gudu rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana wa qina adhaban nau'i biyu dai shi muke son mu kawo akwai mutanen da za su ce Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya su duniya kawai aka ba su akwai masu ce Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya ka ba mu kyakkyawa a lahira mu Allah ka da mana duka Allah yake cewa am lahum shuraka shara'u lahum min ad-dini am a'a su dai wa'annan mushrikai lahum shuraka suna da gumaka ne kuma bayan Allah sharaku lahum min ad-dini da suka shar'anta musu wani al'amari daga cikin addini ma lam ya'zan bihi Allah abinda Allah bai umarni da shi ba walaula kalimatul fasli ba dan kalman nan na rarrabewa ba ma'ana ba dan kalmar da Allah madaukakin sarki yayi cewa akwai ranar da za a yi sakamako tsakanin bayi laƙube bayanan da Allah subhanahu wataala ya yi hukunci a tsakanin su ma'ana kalmatul fasal ai anna Allah sai yu'akhiruhum Allah madaukin saki zai jinkirta musu kun gane ko lil fasl bainahum dan ya rarrabe tsakanin su ba dan wannan ba laƙube bainahum da an yi hukunci a tsakanin su game da shirka da suke wa inna zalimina lahum azabun alim lalle azzalumai suna da azaba mai radadi shine mushrikai suna da azaba mai radadi in ba su tuba sun koma ga Allah ba Allah madaukin sarki yake cewa tara zalimina mushfiqina mimma kasabu haka ne ko ina na muke shahi na nawa ne muke ok kenan wannan aya ta ce ta ƙarshen wannan shafi ko don mun kai ƙarshen wannan aya sai mu take ta ko ba haka ko akwai sauran lokaci ya wuce ko to Allah ya sa mu dace Allah ya ce taraz zalimina zaka ga azzalumai manzo ake ci manzo sallallahu alaihi wasallam ake ci zaka ga azzalumai ai mushrikai kenan mushfiqina mimma kisab suna cike da tsoro game da abin da suka aikata na shirka wa huwa waqi'un bihim wannan abun zai auko musu ma'ana azabar shirkan da ta yi zai auko musu zai same su saboda mi mutuwa ta kama su su mutu akan shirka ranar kyama za a ga su cikin tsoro saboda sun san mugun su ko zai same su wallazi na amanu wanda suka yi imani wa amilu salihat suka yi aiki nagari fi rawdatil janna za ka gansu a cikin sansani na menene ko a ce dausayi daban-daban na aljanna don ma ya sha gudun inda rabin suna samun dukkan amma su isa gudun ubangijin su da da kakuwar fadul kabir wannan shi ne falala mai girma allah maɗaukin sarki ka datar da mu da shiga aljanna yan za mu taƙaita abin da muka daidai allah ya ba mu nada allah muka kuskure allah ya fi mana subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk